وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ‘yan wa za ka muna daren alhamis daren 22 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1242 daidai wanda daidai da biyu ga watan shida shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne zama mana karatu na ɗari hudu da tara daidai cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi muna fatan Allah maɗaukacin sarki a azabta mu aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da amfana da su duniya da kiyama in ba manta ba ana jin mu da sauraron mu da ganin cibiyar mu ta ilimi wato darul hadisi salafiya wadda ke number 4 madarka cewar gaskiya layout zaria kaduna state nigeria ita darul hadisi salafiya kamar kullum makaranta ce da babban malamin a shekul allama muhammadin awwal adam albani zaria ya assasa ya kafa a wannan gari na zaria kadai da cimma manufar da'awoyinsa da yake yi da da'awarsa da yake zuwa ga tafarkin magabata na garma ana tafarkin na salafus salih muna fatan allah da nufi allah kuma ya tsare sa albarka kai haske kabarinsa mu yau a lokaci ne muke karatun sahi muslim insha allah ta'ala amma bayan dogon hutu da muka samu tun kafin sallah a watan sha'aban kenan ko kafin azumi ko gab da azumi ka tsaye da karatun sakamakon za a fara azumi kuma ba a yin shi baya cikin azumi kasance karatun ana yi tsakanin magaraba da isha ne da kuma bayan sallah wasu uzuri suka sa ba a fara ba a ci gaba ba sai yau allah ya kaddara za a ci gaba insha allahu ta'ala muna fatan allah sa mana hannu ya taimake mu ya dora mu akan abin da yake so ya da shi ya azurta mu da ikhlasi da dacewa da abin da ya yarda da shi yake so kuma sannan muna ma 'yan uwa masu sauraron mu a yanzu haka da wanda su saurare mu ko su kalle mu ta kafafun yada bayanai fatan alkhai da fatan cewa ibadu da muka a watan ramadan fatan Allah ya amsa dukkan alkhairan da Allah ya tattala a wannan wata Allah ya sa mun dace da su dukkan wasu matsaloli Allah ya sa mun kauce musu muna roƙon Allah kuma ya sa mu ga na baɗin baɗaɗa sannan muna addu'a ta alkhairi ga dole suka rasu a cikin wannan wata da wanda kuma suka rasu bayan wannan wata ɗin ɗan bayan shi wasu kuma sun tafi su ma muna fatan Allah ji kansu da dukkan musulmi gaba ɗaya mu kuma ina mu ya zo Allah mana kyakkyawa cika samu gama lafiya idan ba manta ba muna cikin sifatul julusi fi salati ne wato babu sifatul julusi fi salati babun da ke mana bayanin siffar ya ake zama a cikin sallah zaman da yake nufi yana magana zaman tahiya a wannan wajen in ba manta ba a karatun da muka tsaya mun karanta hadisai na farko da malaika wanda ya samu daga abuladan zubair wanda hamun tarjama na abuladan zubair a gurguje a wancan lokacin kuma muka ce yan wasu bin bashi tarjama abuladan zubair tana buƙatar lacca ne mai zaman kanta da bayanai sosai akai muka ji bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zauna zaman tahiya yana gaba wato yana dora hannayensa ne akan hannunsa na dama ko ko hannunsa na hagu yana daurawa ne akan gwiwarsa ar-rukbatul yusra yana dora akan gwiwarsa ta hagu hannun hagu kenan a ɗaya ruwa muka ji cewa yana damƙar gwiwar ta hagu ne damƙa an kasan damƙa da ake cewa to yana damƙar gwiwarsa ta hagu ne sannan hannunsa na dama kuma sai ya ɗora shi a kan ƙafarsa ta dama sannan kuma sai ishara da ɗan yatsansa ina ba ta fahimta ba a wannan ruwa ta sabi abuladan zubair mun kalla da kyau ya bayyana mana inda ake aje hannu da kuma da ma ake zama duk ya bayyana sai dai akwai wasu matsaloli an ce yana ishara wadda za mu zo mu tattauna yau haka yake aje hannun a kwance ko ko kaifin hannun yake ɗorawa ina fatan kuna fahimta aje shi ke a kwance haka sai ishara a haka ɗin ko kaifin hannun yake ajewa sannan kuma za ga ana karkada hannu ɗin akwai wannan magana kada hannun ko ku ba magana haɗa hannun sannan hannun za a ɗunguda yan yatsin ne ko ko za a dunkule shi ba man ɗan yatsan ina zai zauna wannan karatun zai siffanta mana a yau amma shi a nan keke da keke bai far ya dunkule maganar ne insha Allah ta'ala sauran ruwan za mu karanta su za su yi fayyace mana yadda asalin matsala take insha Allah ta'ala musamman za ka ga cewa maganu sun yawa a kan su wannan matsala kuma kowa za ka daidai yake shi ma ala samu dace a wannan hadisi ne muka sake kanta hanya ta biyu wanda shi kuma wannan hanya ta biyu din ya kwatanta mana manzan Allah da yake a eh manzan Allah yana zama ne a idza qa'ada yad'u wa da'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna sai dora hannunsa na dama akan cinyarsa ta dama wa ya da gulisira ala fakidi lisira hannunsa nagu akan cinye hagu wa ashara bi isbi'i sababa sai ishara dan yatsansa dan ali wa da ibhamahu ala isbi'ihi alwusta sai dora babban dan yatsansa akan dan yatsansa na tsakiya ina bi mu a hankalin fahimta ne sai mene ya dora babban dan yatsansa akan mene ala isbi'ihi alwusta akan dan yatsansa na tsakiya shine wanne wannan kenan ina fatan fahimta sai dauki wannan sai mene sai dora a kansa kun ga kenan daga wannan zai ishe ka ishara cewa kenan a wannan ruwa ta Abdullah dan Zubair kenan kaifin hannun manzon Allah kira akan cinyarsa ba fadin hannun ba domin idan aka yi haka ba zai a ce an daura dan yatsa akan babban dan yatsa akan abin nan akan mene ba na tsakiya saboda haka ai ba dorawa bane menene haka kenan jinginawa ina fatan fahimci wannan abin amma akai haka fa dorawa ne kenan akan shi jama kun fahimci wannan abin ko sannan sai ce kuma wilqi mukaffahu yusra yusra rukubatai rukubatahu sai da kwami da tafin hannunsa na hagu akan menene akan rukuba akan gwiwarsa da haka kenan a wannan ruwa ta dan Mas'ud a ta ruwa ta dan Zubair ba haka ake ba kwantar da hannun ake ba haka ake kama hannun kun fahimci wani abun ko kama haka ake a dakume ita gwiwa din an zauna zaman tahiya din wanda a ƙarshe duk zamu zo aikace mutane su gani insha Allah ta'ala da wannan kaga ruwaya ta gaba ta ƙara fayyace wasu abubuwa da wancan ruwaya ta baya ba ta fayyace ba insha Allah ta'ala ta gama na babban dan yatsa yake ina kuma karamin dan yatsan tsakiya yake a wannan ruwaya din sannan kuma can an ce yana dora hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu ne kawai ko ba amma yanzu kuma na mace to in an dora din ashe gwiwa ake dankowa ina fatan wasu na fahimta wannan abin Allah samu dace to a cikin katin da ya namu mukan tari sa Abdullahi dan Umar Hawwa yau wanda amma akan shi zamu tashi insha Allah ta'ala don yana da alaka da hadisin zamu karanta nan gaba jama'an ga wajen 580 daidai Imam Muslim ce wa haddathani Muhammad bin Rafi' wa Abd bin Humayd qala Abd akhbarana wa qala bin Rafi' haddathana Abd ar-Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ubaydillah bin Umar an Nafi' عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها wannan hadisi malin ce haddathana Muhammad bin Rafi' malam muhammad dan rafi ya ba mu hadisi wa abdu bin humaydin da malam abdu dan humaydin qala abdun mana abdan humayd malamin muslim nabi a cikin hadisin yake cewa akhbarana wa qala bin rafi malamin shi na farko shi kuma yace haddathana mana da muhammad ibn rafi da ibn humaydin dukkan su surutu daga wane abdurrazzaq as-san'ani sahibul musannaf kenan qala akhbarna ma'mar yace ma'mar ya ba mu hadisi an ubaidillah bin umar daga abdullahi ubaidillah dan umar an nafin daga nafi an ibn umar daga ibn umara annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace lalle manzon Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi kana idza jalasa fi salah ya kasance idan ya zauna a cikin sallah wada'a yadayhi ala rukubatayhi sai ɗora hannayensa biyu akan cinyoyinsa ko ku akan gwiwoyinsa guda biyu warafa isba'ahul yumna sai ɗaga ɗan yatsansa na dama allaci talil ibhama wanda ke biye da babban ɗan yatsa wannan koda ya ce isba'ahul yumna allaci talil yana fayyace maka mai kene wanda ɗan yatsa ake ɗagawa wannan shine dai ibham ko wannan kuma wake biye da shi kenan as-sababa ko as-sabaha yace to sai daga wannan dan yatsan ba kwantar da shi ke kasa ba sai ce fada abiha sai ci gaba da addu'a da wannan dan yatsa din waye da kulli sura ala rukbatihi al-yusra hannunsa na goma akan gwiwarsa ta tago ba sidaha alai sai shimfida hannun nasa na hagu akan mene akan gwiwarsa ta hagu jama'an fanci wani abin ko to bar mu gama kan tarihin abdullahi dan umar sai mu ji sharhin bayanan gaba daya malaki wa haddathana abdu bin humayd qala haddathana yunus ibn muhammad qala haddathana hammad bin salama an ayyuba an nafi' an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana idha qa'ada fi at-tashahhudi وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وأقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة مالك دي وحدثناه أو حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد يابام حديثي قال حدثنا يونس بن محمد يونس بن محمد يابام حديثي قال حدثنا حماد بن سلمه Hammad dan Salama ba mu hadisi an Ayyuba daga Ayyuba an Nafi' daga Nafi' an Ibn Umar daga Ibn Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace lalle manzon Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi kana idza qa'ada fi tashahhud ya kasance idan ya zamna a wajen tahiyya wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra sai ɗora hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wa za a yi da hulyumna a larukubata hilyumna hannunsa na hagu sai ɗora akan gwiwarsa ta hagu wa a ƙada talatin wa hamsina sai ya ƙullin ƙirga hamsin da uku wa a shara bisababa kuma a kai sai ishara da asababa ɗin ina fatan fahimta so wannan kusan hadisin da an ji irin wannan abun kawai abin da ya rige mana shine wa za a yi da hulyumna ala rukubati hulyumna wa qada salatan wa khamsina mun ji magana ta yana ishara da hagu to amma mai kirgar 30 da 53 ina fatan fahimta to daga cikin malamin ka zo suka bayanin wannan matsalar dalla dalla shine al-amiru sanani cikin sulus salami hakan nan ash-sheikh abdul bassam cikin littafinsa tawdihul ahkam ya zauna ya fayyace irin ya suke wannan kirga-kirgan ina fatan fahimta hakanan shi ma Sheikh Muhammad ibn Ali al-Ethiopi ya kawo bayanai amma abinda na fahimta shine bayanan da shi Sheikh Al-Amir Sanani ya gabata akan abin shine aqadu 53 shine wannan kulle ka kulle waɗannan guda uku sannan ka kulle shi wannan aqadu 53 wato wata kirga ce su da larabar suka wato suka saba suna shi wato kamar terms ne kamar wani zaurance ne da su suke yi kamar kirgan ma a wannan ma suke da suna kurame kurma zai maka lissafi sai ga maka haka ashirin sai ga maka wai an yatsu haka ko ba haka suke yi ba to su laraba suna yin wannan kirgar wai Allah ko ciniki ne ko wani surkulli ba sa so a san sirrin su ne Allah da ya san me suke nufi da wannan abun amma su laraba na da suna rike da wannan ilimi din wanda a yanzu kamar da in ba na manta wani malami na karanta yana bayani ko Uthaymeen ne ko Bin Bas cewa kusan irin wannan kirgar ta kusa tabbaci a cikin mutane in ba malamai masu bincike da zurfi ba ba wanda ke iya gane adadin irin wannan kirga din akwai in sun ce ɗaya mai suke nufi ya za su ɗaga hannun in sun ce biyar in sun ce goma in sun ce ɗari in dubu ne ma duk sun kwatanta ku je ku ɗauki wancan zafin da lissafa za ku ga wannan ƙirgar ina fatan fahimta ba ma abin da ya shafe mu akadu salasan wa hamsina shine ka ƙulla waɗannan in yatsun guda uku ka ɗora wannan guda ɗaya shine akadu salasan wa hamsina ita yana fata kun fahimci wannan abu to ya ce abdullahi ɗabar ke cewa to annabi in yi zauna ta hiya ya sa ɗor hannunsa a hagu yana irin wannan ƙullewar kenan kun lura kenan a wayancin duran ba a ji magana ya ake da 'yan yatsun nan ba amma an kafanci aƙadu talatin wa hamsin na nufin dunƙula wa'annan 'yan yatsu ɗin ne ala samu dace wanda sauran ruwayin ma za mu kanta za su yi wannan bayani insha Allah ta'ala game da wannan bayani ɗin ba mu kanta wata magana da shi malam Muhammad ibn al-Adam al-Ethiopi yake faɗa malai yake cewa wada ilahu lisura al-murad wada batin kaffaihi ala rukubataihi da aka ce ya dora hannunsa na hagu akan cinyarsa gwiwarsa hagu ana nufin tafin yasa akan gwiwa din wa fi dalilun ala istihbab wada al-yadaini ala rukubataini wannan kuma yana nuna cewa in ka zo sallah ana so ka dora hannaye akan gwiwoyinka ne halal julusi lokacin da ke zama waho mujma'un alai wannan shine ma abinda aka samu ijma'in malamai akan sa an fice abin ko sai ce wa qawluhu wa qad 53 inda yake cewa ya kulli 53 wa qa fi nuskatin 53 a watan suka nuska kuma aka ce 53 me bambancin su kenan da wannan wannan aka ce 53 wa 50 a wata kuma ka ce talatan wa hamsina mana hamsi talatatan ɗin a wannan ruwa an annasa shi ya zo lafazi na mace a wacce ruwayar kuma zo da mene talatan muzakkar ya zo lafazi na mene na namiji sai malam ce bita zikiri talat na wannan kalmar talata ɗin kamar da shi muzakkar ba lafazin mace ba kun fahimta kakkasa ta'ul marbuda ɗin nan takuri in ji mu da hausa ko ka san takuri ko hmm ustaz ya daga kai baka san takuri ba dan baka karatun allo ba ko Allah samu ka san muna da takuri da taguje a Hausa ka san taguje wace ce eh wace wata zuwa farko ita ce taguje anya ko haka ne ita ce marbuda ko ita ce takuri to ta kasan uku ne akwai ta akwai takuri akwai taguji to wace kai kake fahimta wace ce ta to wannan ita ce muke cewa taguji ka fahimta da taguje da baguji waya Allah ban san abin da sa ba shi kalma ba ko da aka mata bindi kasan aka yi haka ne sai a ja haka wato ta gudu kenan ko ku haka wata ce za abu ne amma an bakin wafi a kowa zai ganewa tunda a bakin ba komai ainihin ba an bakin wafi ko Allah samu dace wannan dina nan mana mene juhudu salafuna yana nan mana mene juhudu salafina as-salih magabatanmu da suka gabata ba aikin maza suka yi ba sun yi dan yan baya sun zauna yanzu tantance mana dalla dalla abin ta da ba ka bata wajen rubutu ba akwai allikafa akwai allikafa koma baya akwai wa duka gashi nan yanda in ka fahimta kawai ko rubutu shi yasa ga mutum yana ta rubuta qur'ani ba tare da ma ya san mai bambance bacin su ba kawai haka nan kai kuskuren harfi ce maka dawo kuma bai san fasar aya ko ɗaya ba Allah samu dace wannan irin shi abinda ake nema yan baya su ringa kenan sai dai we are no more productive abinda mutane yanzu kawai abinda ke tana mutane galiban ya za a samu matsayi ya za a samu kuɗi kawai duniya amma wai ya za a sauƙaƙe ba ko a kawo ci gaba a kaza wannan abin ya tafi ko akwai saura irin su malam albani suke da wannan tunanin irin su shek malam jafar ko abin ma ya fi bayyana akan shi malam albani allah ya da rahama su ne suke tunanin da shekara dubu yan bayan da kuma fa iyakar kafa suke kallo ba sa kallon gaba kamata duk ɗalibin da ya makarantar mu ta darul hadis salafiya ko yi karatu a science academy ko college of sheikh albani college of high islam ko yi diploma mu kamata in ya fita a ga akwai productivity a tare da shi a kwakwalwar shi ba matacciya ba ce a ga tana rayuwa zai iya kawo development zai kawo kaza zai iya kawo kaza ina fatan fahimta dan duk wanda ya zauna da malam albani kaga ya zama da kiki to Allah wadan shi kuwa ka zauna da albani shekara ɗaya biyu ka zama da kiki ka ba ta iya risko kaza ha a maka wayau in ka ga ɗalibin makaranta na mai dangangan ne duk ɗan daro da kaga an mai wayo ƙarya ne yana sane ina fata kun fahimci wannan abu Allah samu dace so babu komai insha Allah so wayannan harufa da kuke ji abin da yace muzakkar din nan yace bi ta'disi a salasan wa huwa ja'il sai yace haka din ya halasa ko kace salasatan wa khamsina ko kace mene salasan wa khamsina sai yace li adami dhikril ma'dudi ba'dahu saboda ai ba ambaci abin da ake kirga bayan ad lafazin kirgan ba da cewa ake salasatin wa hamsina baqara kaga an baci mini kenan ma'adud abinda ake kirgawa ko salasatan wa hamsina faslan ko an ambaci abinda ake kirga to anan ba za a ce sala sai a ce salasatan wa hamsina baqara Allah sa kun banci abu amma tun da ambaci ma'adud bai halarsa ko ka sa taguje din ai takuri din ko kuma ka bar shi babu takuri din Allah sa kun fanci wannan abin ya ce kama aslamna gaira marra kamar da mun sha bayanin su ba su ɗaya ba wani yana tunatar da ni wata mas'ala da ana ta tattauna ta kusan duk shekara ko da ke bana banje an yi canis a kanta sosai ba shine matsalan ba cewa ba za a azumin sita shawwal ba kun fahimta akwai ɗan gani kashe na mazhabar malikiya cewa su sai mazhabar maluku kawai a mazhabar maluku kuma ba a azumin sita shawwal mai dalili na farko ce saboda waka da jahilai su ɗauka ita shi ce shawarar ita ma cikin ramadan take to da tsakani da allah wannan hujja ce ta ilimi kawai don jahili kai fanci abu sai a fasa abin da ya tabbata daga sunna kawai don kan jahili ya fanci wani abu to shi ke nisa hana nafula ma kenan tun da same yanzu ka zo kana nafula bayan sallar isha wani jahili ba ce a to ashe raka ta shida ake kenan ko ko ce takwas shi ma sai a ce to a daina na fulfili kenan dan duk wata ibada da kake additional ibada za ka cewa to zai fahimta a haka ɗin fahimce ta a hunguce duk wani abu na addini ma sai wani ya fahimce shi a hunguce duk sai a daina kun fahimci abu to wannan hujjar ta su ta faɗi ba dalili ba ne ba wani malami da ya ce a daina suna saboda wani wawa ko jahili ba zai fahimta daidai ba ina fata mun fahimci wannan abu to wannan kenan dalili na biyu sai ce wai akwai rakaka a cikin abin waya za a ce salasan wa hamsina ya kamata yanzu salasatan wa hamsina za a ce ina fatan fahimta to shi ne malamai ke ba su amsa to ai wannan ja'izin ga shi nan cikin ƙur'ani da yawa ina fatan fahimta misali a cikin ƙur'ani inda in aka hazzafa ma'adud ɗin sai zama shi adadin ana kawo shi ko dai muzakkar ko mu'annas ɗin ina fata kun kunci wani abu da haka wannan ba hujja ba ce sun ƙoƙarin ta hadisin ta hanyar kawo wasu cewa wane ne bai inganta a ciki ba shi ma duk an ba da amsa a kai hasali an samu sabon manzan Allah da matan manzan Allah suna wannan azumi na sita shawwale ina fatan fahimta kuma suna kawo shubha cewa wai ai to koda ba ai ai abinda aka ce in kai azumin ran kai guda shida nan za a baka ladan azumin shekara ina fatan fahimta suka ce to ai in an kalla da kinwa ko da ba a sha'aban kai ba ko da a almuharram kai ko a safar ai dai lissafin zai tashi haka Allah sa kun gane domin idan mutum ya azumi 30 ko da 29 kai annabi ya ce mana 30 ne wata ramadan shahara irin layin kosa ne hadisin bukhari idan aka ce haka in ka lissafa kowanne ya zama goma guda nawa kenan ɗari uku kun fahimta idan ka zo kai guda shida nawa kenan sittin ba shi na adadin shekara ba kenan sai ka ce to ai falsafa ma kenan ko ba a sha'aban kai ban an watan kai yana nan shi kenan ba dole sai an yi cikin wani watan ba wannan dai ƙoƙarin karya kadarin sunnan manzan Allah da watsi da hadisan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da mugun ta'assubanci da takalidanci wa ya gaya maka zaka kai wasu watan da ake lissafi ma tukuna na farko kenan wa ya gaya maka babu wata maziya da manzan Allah ya kalla ya ce ai wannan abin kuma ka ka kalla ko a hankalci din zaka yi rizini cewa galin manzan Allah domin wani in aka bari jiki ya saba da abincin nan ba zai azumi ba wani aka yi ramadan ya gama to bai ƙara nafila sai wani azumin ramadan ya ƙara zuwa sannan ashe a cikin musulunci ba an umarce mu wasabiqu ila maghfiratin ba an umarce mu da yin gaggawan aikin alkhairi shin wanda ya a watan sha'ban shawwal kai shine ya gaga wata ake koko wanda bari wasu a watanni ala aitalin ka hada majmu'ul adilla suna muka cewa siti shawwal na farko a hadisance tabbatacce ne a fiƙihance tabbatacce ne a rarrace tabbatacce ne sannan a hankalce akwai hikima mai yawa wajen da manzan Allah ce a wannan azumin a wannan shi ta shawar ɗin ta wannan fatan fahimci wannan abin Allah samu dace to mu ci gaba malam sai ke cewa kuma bayan kawo wannan sai ke cewa wa aqadu 53 inda ahli hisabi an yada tarf al-khinsari ala al-binsar wannan kirga da aka kawo annan hadisi shine mutum ya sa gefen khinsar khinsar shine ɗan ƙaramin ɗan yatsa alal binsar akan mene akan babban dan mabi karamin ɗan yatsa walakinnal murad sai ce wannan amma da masu hisabi kenan ilmul hisab to amma wannan yare da larabta da ku zauranci ne na nasu sai ce walakinnal murad huna an yadda al khinsar alal raha amma abinda ake nufi anan wajen mutum ya sa karamin dan yatsansa alar raha arraha shine tafin hannu ina fatan kun fahimta kai kuna shi ka shi a tafin hannu wa huwa musamma inda bi aqali 99 a wajen su in an haka ana nufin 99 wa sayati tamalu bati fi hadhihi almas'ala fi almas'alati arabiya wato cikakken bayani kan wannan matsala zuwa cikin mas'ala ta biyar ta hudu shara min sharh alhadith tali na sharhin hadisi mai zuwa insha Allah ta'ala to malam sai ce wa qala al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ko sauran malam ke cewa imamu qurtubi Allah ya kanshi rahama yana cewa to wannan abin zamu kanta kuma da hankali akai dan zai faice dukkan wasu kayana da take cin matsalas yake cewa waqadu 53 sai ce kad bayyana hadha bayanan shafiyan wa ibn hujr wannan kirga da abdullahi dan umar ke fada cewa annabi yayi to wannan hadisin wa'il ibn hujr ya yi bayani dalla-dalla ga imamu ƙurɗumi kenan ƙurɗumi mai hadisi kenan fi ma rawahu abu dawuda cin hadisin da imamu abu dawuda ya rawaito ƙala yake cewa waje ala hadda mirfaƙihi al'aiman ala fakhiri al'aiman da annabi ya zo zaman ta sai sa hadda mai haddu kaifi ina fatan fahimta sai sa kaifin wato mirfak wannan wannan daga nan zuwa nan hannunsa na dama ala fakhidhihi al-yumna akan cinyarsa ta dama kaga wanda yake ƙara mana abin da ko shara dazu kwantarwa za ko ko za a sa kaifin hannu to wannan hadisi na Wa'il ibn Hujr ya bayyana kamar da Imam Qurbi ke fata cewa kaifin hannun zaka dora ina akan cinyi kenan saura me sai ce summa qabada sunataini sannan manzan Allah ya ce sai dunkule ‘yan yatsunsa guda biyu su ne alhinsar walbinsar min asabihi wa'yan kenan ya ce wa halaka halkatar annabi kuma sai wani halka mana ya ba da wani zero haka kun fahimci wani abin ko to kaga a nan wajen a zahirin ka kalli wani magana kenan da annabi ya dunkule wa'yan kuna kallon abin da kyau ba a faɗi na ukun ba kenan kamar da ƙurabi ke wada sai aka ce wata halka don haka sai wasu ka ce haka za a yi kun gani? ko mu ci wani abin ko? kamar da shi ma wannan zai fada sai za mu zo mu ji insha Allah ya matsala take wa halaka halkatan ko sai wannan tahaliki wannan zero din malin ce wa karihahu ba'dul ulama wa ila zahir hadisi wa il hadha dhahaba dhahaba ba'du ahli ilmi a zahirin wannan hadisi ne wasu daga cikin malamai suka tafi fa qalu bit tahliq suka ce eh haka za a yi za a yi wannan tahliq din shine wannan zero din wa karihahu ba'd ulama al-madina wasu malaman madina kuma sun sun kyamaci yin haka din akhadan bi zahir hadis bin umar saboda su kuma sun dauki zahirin hadisin abdullah dan umar na dunkulewa ai ishara din haka haifu aka annahu aqada 53 wanda ya ruwaito cewa annabi yayi wannan dunkulewa na kirga 30 da 53 wa man qala bi tahliq to a cikin su malaman suka ce in an dunkule din za a yi tahliq din ne man zahaba ila anna tahaliqa bi ru'usil anamili a cikin sakon suka ce to tahaliq ne za a yi su da kan yan yatsu ne ru'usil anamil kun gane cikin malam suka ce za a haka din wa huwa al-khattabi shine imamu abu sulaiman al-khattabi wa minhum man zahaba ila annahu yad'u al-anminata al-wusta bayna uqdatay ibham cikin malamai akwai wanda suka tafi kuma cewa dan yatsan kan ɗan yatsan tsakiya ɗin za a sa shi a tushen babban ɗan yatsa ne Allah sa dukuna biyu da biyu kenan ya za a kenan a fassara shi ne shi ma wannan za a mai kenan zai koma dunkule tare da wa'annan kenan ya rage wannan ɗan yatsa ya za a kenan kun fahimta ko sai malin ce da wal amto shi wannan ɗin ya za a da shi kenan sai a mai da shi taura tare da wannan malin cewa al'amru qaribun al'amarin daidai mai sauƙi ne yana kusa da kusa wa yufidul majmu'al ahadith at-takhir in ka tarkata hadisan suna ba da zabi ne in ta kalamun qurtubi wannan shine kashe magana imamun qurtubi wa hasan ce magana ce wanda ke mai kyau ina fatan fahimta to dan ka dauki littafin asli sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam malam nasuddin albani ya rawaito hadisi ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wajen tahaliki din sahabun ruwayata hadisin Wa'il ibn Hujr ya bayyana cewa tahalikin da ake nufi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dunkule wa'annan din ne ya dauki wannan bamban dan yatsan ya dora akan wannan sai zama ya bada shiffar wannan shif din ina fata kun fahimci rabon ya bada surar mene wannan tahalikin zero da ake nema da haka in kun lura kenan a hadisin wa ibn hujr ya faice matsalar in ka tashi kenan ba haka za a yi ba haka da duk da za ka ga mafi yawan kasashen larwa da za ka haka suke da kif hannu ɗin ina fatan fahimci wani abin haka za ka sa kaifin hannun sannan idan ka sa ɗin haka kaifin hannun tun da sauran hadisin abulaɗan umar da hadisin abulaɗan zubair ba su bayanin kifawa za a ko tsaidawa ba to dole a ɗauki mene hamlul mutlak alal munqayyad kenan dole kaifin hannun zaka sa kenan sannan sai ka ishara da dan yada dan hadisin tabbatar wajen shara din to wajen nan in tahalik din ka zaba wanda zaka wanda zuwa riwaya din shine ba haka zaka yi ba ina fatan fahimta abinda zai tunda hadisi ya tabbata da nafazin shi sahabin shine za a dora wannan dan yatsa akan shi wannan alwusta din ne kun fahimci wani abun ko idan mun kalli riwaya baya ta ɗaya daga cikin ruwayan Abdullahi dan Zubairu to shi kuma kana da zaɓi in kai wajen tahiya ɗin ishara dama kamar ijima'i ne akan shi ko dai ka ɗauki wannan ɗan yatsan babba ka ɗora akan wannan ka yi ta halik ɗin kenan ina fatan fahimta kuma ya dace da mene ruwaya abla ɗama cewa mene wa ƙadar salasan wa hamsina kun fito na abin ko ko kuma kai mene ka ɗauki wannan babban ɗan yatsan ka ɗora akan wannan a da ke cewa annabi ya ɗauki ibham ya dora akan babban dan yatsansa akan dan yatsansa na tsakiya Allah sa ƴan wasun fahimta yanzu muna da siga guda nawa kenan yanzu anan wajen hmm bari mu tattauna hmm guda biyu kenan ko in an tsaya kalla da kyau imma at-tahliq imma wadul ibham ala madha ala al-wusta kun fahimta ko dai kai haka shine ruwa abla dan zubairu da ruwaya ko kuma kai haka shi ne mene ruwaya wa'il ibn hujr da kuma ruwaya wa kenan abdullahi da umar da ya ce wa qada salatan wa khamsina ina fatan fahimta duk wanda kai a wajen tahiya ya halasta ko ka dora haka ina fata in wasu na kallo gashi malam kallai kana gani kuwa ya fita wannan kenan ko yawwa ka gan shi ko ko kuma mutum ya haka kai da una fatan fahimta wanda ba su gane ta halittar suke gani sai ɗauka wai sai an yi haka ne ina fatan fahimta a abu na ke ba da shef na zero kawai shi kenan to wannan shi ne ɗayan biyu ga abin nan a bisa wannan bayani muku dalla-dalla mai son cikakken bayani ya ɗauki littafin sifatu salatin nabi amma asul ɗin zai ga wannan tattaunawar insha Allah ta'ala Allah samu dace saura abu ɗaya da rage ba mu tattauna ba a wannan hadisi shine maganar taharik karkada hannu ɗin ina fatan fahimta ya tabbata cikin ruwayoyi da aka rota su wa'id ɗin cewa manzan Allah in yi haka ɗin kuma yana karkada hannayensa har annabi yana cewa wannan kada hannun da kake yi ya fi tsanani akan shi ɗan fiye da bulala ƙarfi ina fatan ku fahimta to sai dai wajen karkada hannun shine aka sha bamban ina fatan fahimta wani zaga yana haka ne jama'a kuna fahimta haka to wannan galiban dan kalora ce mene yumnatan wa shamlatan wa yumnatan ne kenan ake dama da hagu kenan ake amma da cewa tahrik za a yi samu mashi wannan suna din ina fatan fahimta wanda suke juya da su kwantar da shi kuma za ga ana haka wai za ga yana haka shi kuma alhamdu war raf'u kenan ina fatan fahimta to tunda keke bi keke da bai zo akan shi ba muna ganin zahiri abin da za a yi shine karkada hannun tunda za a zai anshi sunan mene at-tahrik ba dama da hagu ko sama da ƙasa ba ina fatan fahimci wannan abu kun gane yan uwa sai zama tahrik din baka yi dama da hagu haka ba abin nan sannan malamai suke cewa kamar da masu dalbar ke fitawa shine abin kaloi da baka natsuwa baka ta mutum ya haka kakaka yana ta abin hadda ai ba ba hannunka aka ce karkada ba dan yatsan kawai ake kada don haka hannunka ma ba sai an ga ba za a gane motsin shi ba sanda kake kar dan yatsa din kuma cikin sauki ba ka tayin zaka wahala da kanka ba kuma to wannan fata an fahimci wannan abin Allah samu dace a ƙarshen hadisin zamu zauna mu kwatanta a zaune kowa ya gani insha Allah ta'ala to mu je hadisi na gaba ko malan yake cewa wa haddathana yahya ibn yahya qala qara'tu ala malikin an muslim bin abi maryama an ali bin abd alrahman almuawiyi annahu qala ra'ani abdullah bin umara wa ana a'bathu bil hasa fi salah فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ما التي حدثنا يحيى ابن يحيى ما لن يحيى لن يحيى بام حديثي قال قرأت على مالك يتي ناي قرأت وجه مالك عن مسلم بن ابي مريم ابن ابي مريم daga muslim dan abi maryama an ali bin abdurrahman al-muawi daga ali dan abdurrahman al-muawi annahu qala yace ra'ani abdullah bin umar sahabban manzo Allah bin umar Allah kara masa yadda ya gani wa ana a'bathu bil hasa fi salati ina wasa da tsakon kuni a cikin sallah kun gani yana sallah kuma sai dan tsaugi yana kakkau da tsakon kuni haka ko yana kirga yana kirga ne haka dai haka ina fatan fahimta wani da ya kafa gama da yaro ne watakila ko ko kuma ya tashi a kauye inda babu ilimi kuma amma mutum ya tashi a gari kuma zo yana wasa da tsakonkwani a cikin sallah kuma wani ya nuna mana tawazu na magabata ba wai wajen masallacinsu ba shimfiɗi su ake da manyan-manyan kayan alatu ba kamar yadda mu yanzu zamaninmu da ya tashi shine zamanin ƙawata masallace ne fiye da yadda ya kamata kuma annabi ya ce na ga cin alamun tashin kiyama shine ƙawata masallatai ka je masallaci mai hana ka sallah din ko ba haka bane ba ka je kai ta kallo malam galai kana kallo kai ta tunanin wace irin kafe ce aka saka ka tsumbula kafa ka kai ka saba da karuna ƙauyen ku ina fata ka zo ka tsumbula kafa kawai ka ji kafe ta lutse cikin wani sanyi ya taso maka daga ƙasa daga sallar duk ana yin ta dai kawai ana wasu tunani Allah samu dace to yake cewa falamma in sarafa lokacin da ya sallame sallah din nahani sai ya ha'ani ni faƙalai sai ce isna kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna kai bawan Allah ka yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasance yana yi wa qultu ni kuma sai nace wa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna to ya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasance yana yi kala sai ce kana idza jalasa fi salah ya kasance idan ya zauna a cikin sallah wada'a kaffahu al-yumna sai ɗora tafinsa na dama ala fakhidhihi al-yusra al-yumna akan cinyarsa ta dama mun bayani abin da yake nufi da wannan ko wa qabada asabi'ahu kullaha sai dumke sai dunkule duk ɗan yatsunsa wa ashara bi isbihi allati talil ibhama sai ishara da ɗan yatsansa da yake nufin wanda yake bai da babban ɗan yatsa kenan kun gane wa za kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra sai kuma zan Allah ya ɗora tafinsa na hagu akan cinyarsa ta hagu ina fata an fahimta to kun ga in kula da kyau shi wannan ya zo da kaman wani ƙari a duk ruwayen da muke kanta na bla umar yana cewa annabi na ɗora tafin hannunsa na hagu na ina a gwiwa ko akan cinya a gwiwa ake cewa amma wani sai aka ce ala fakhidihi ina fata an fahimci wannan abin da haka wasu ka tafi kenan kana da zaɓin ɗaya hannunka na hagu ina za ka aje shi kun fahimci wani abin ko hannunka na hagu za ka aje shi ne a kan cinyar ko ko za ka aje shi ne a ina a kan gwiwa jama'a na fatan kun fahimci wani abu da haka kana da zaɓi na jin ma nasu da albanci su basu lati shi ma abin da tafi kenan ko dai ka ɗora hannun naka a kan hagu a kan cinya a daidai wajen ina gwiwar taka ko kuma ka dakume ta sai dai hadisan suka zo maganar dakuma sun fa zama fili wanda shi wannan za a iya mene tawila ce a fassara shi da wancan wanda ya gabata din Allah samu dace to wannan shine ƙarshen hadisin da mala ya kawo akwai wasu fa'idoji da ya karanto nake son karanta mana game da shi wannan hadisi insha Allah ta'ala inda malam ke cewa na farko almas'alatul ula mas'ala ta farko game da wannan hadisi na Abdullah dan Umar sai ce hada min afradil musannif yana ga cin hadisan da Imam Muslim ya roto Bukhari bai roto ba shine min afradi al musannif yana ga cin hadisan da Imam Bukhari Muslim ya roto Bukhari bai roto shi ba almas'alatul thaniya mas'ala ta biyu fi takhriji game da malaman suka fitar da wannan hadisi din yace kaga dai Muslim ya fitar da shi ga lambobi nan da yawa hakanan Abu Dawuda Imam Tirmidhi da Nasa'i hakanan al-imam bayhaqi ma rawaito hadisin ibnu majah ma rawaito hadisin imam malik imam shafi humaydi hakanan ahmad ibn ahmad bin hanbal ibn khuzaima ibn hibbana abu awana abu nu'aymin al-bayhaqi fil kubra sannan imam sharh sunna wato al-bagawi shi ma fitoro hadisin a cikin sharh sunna almas'alatu thalitha mas'ala ta uku sai ce fi fawaidi game da fa'idodin da ke cikin wannan hadisi din minha na farko daga cikin fa'idojin bayanu kaifiyati wad'ul yaday wad'ul yadaini fi halatil julusi fi salah bayanin yadda ake aje hannuwa guda biyu a halin da ake zamantake a cikin sallah fa ammal yumna fal mustawi fiha al qabd yace amma hannun dama abin aka so shine mutum ya dunkula ɗan yatsunsa wal ishara bis sababa da ishara da ɗan yatsansa ɗan ali wai sai ya ti hay'atun qabdiha qariban yace da ake dunkule za zo bayanin nan kusa insha Allah ta'ala wa amma yusra abba hagu hagun hagun kuwa fal musafiya al wudu abinda aka so shine a dora hannun akan ina akan gwiwa tasa ko kuma akan cinya kamar da gabata malaki wa qala an-nawawi imam an-nawawi yake cewa qad ajma al-ulama ala sibab wada'iha ya'ani al-yusra inda rukubati malamai sun ijma'i cewa an so a aje hannun hagu a wajen gwiwa au ala rukubati ko kuma akan gwiwa din kun fahimta wa ba'dhum yaqulu wasu daga cikin malamai suna cewa ya'ifu asabi'ahu ala rukubati zai damke yan yatsunsa ne akan gwiwoyinsa wanda kuma ne shike da goyon bayan zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka karanta وهو معنى قولي shine ma'ana fadin take cewa wayqul mukaffahu al-yusra ala rukbatihi yana da munkar gwiwarsa da tafukan hannunsa insha Allah ta'ala summa innahu la khilafa bayna ahli ilmi fi wadai yadaini ala rukbataini babu sabai wajen malamai guda ma'abuta ilimi akan dora hannaye guda biyu akan gwiwoyi guda biyu wal isharatu bil musabbihati yumna da ishara da dan yatsa da ke tasbih da shi na dama wace wannan babu sabani a wajen malamai kun ji wannan magana sai ce qala sahibu ta'liq al mumajjad babu malami mai littafi suna at-ta'liq al mumajjad ke cewa min ulama al-hanafiya wanda yake kin malaman mazhabar hanafiya kun fahimta mazhabar hanafiya kamar da aka sani mazhaba ce ɗaya daga cikin mazhabobi na musulmai ɗaya daga cikin mazhabobi guda uku suka fi shahara akwai mazhabar malikiya akwai shafi'iya akwai hambaliya akwai hanafiya kuma yanzu akwai su a duniya ƙasashen indiya da ƙasashen wajajen wannan tura wannan albania irin su tajikistan Uzbekistan tan tan din nan galiban suna mazhabin Hanafiya ne sannan akwai ƙwarƙushin su a sauran wurare duniya musamman da India sun buka fitattun fi yawa a wannan waje din to har yanzu akwai wani mazhaba din to a cikin mazhabar tasu shine aka samu wani ya wata magana wanda shi wannan malami ke so ya tambihi akan ta wanda tambihin yana da fa'ida sosai ba wai ga masu mazhaba ba hatta mu da muke rayuwa a yau muna buƙatar mu ji wannan faɗakar da malamin zai insha Allah ta'ala sai dai ban san lokaci zai ishe mu ba muna da minti 14 yanzu insha Allah malin suke cewa to kun ga sai qala sahibu ta'liq majal wa min ulama al-hanafiya daga cikin malaman hanafiya yace ashabuna as-salasa manyan malaman mazhaban mu guda uku din nan ya'ani al-imamu abu hanifa yana nufin babban malamin mazhaba shine abu hanifa wa aba yusuf da ɗalibin shi abu yusuf wa Muhammad ibn Hassan Shebani da Muhammad dan Hassan Shebani ittafaqu ala tajwizil ishara dukkan sun ittifaqi akan halastar da mene idan ka zauna zaman ta yake ishara da dan yatsan ka na dan Ali dan Sabbaba li thubutiha anin nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi saboda hakan ya tabbata daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan haka ya tabbata sabbansa sun ci gaba din haka din birwayatin muta'addida da ruwayi masu yawa har malam Nasiruddin Albani cewa ruwayoyin hadisan ma sun kai mutawatirai Imam Tahawi ya kawo masa isnadan su gaba da cewa matsalar sa dan yatsa ishara da shi a wajen tayya wannan hadisi ne ma mutawatiri wa karkala bi ghayr wahid min al ulama wasu malamai da yawa sun bada fatawa da wannan maganar hatta qalibun abdul bari har sai da babban malamin maghrib ibn abbar numar yake cewa innahu la khilafa fi dhalika ba sabani a game da wannan matsalar wa ila allahil mushtaka malici to muna kai kukan mu ga Allah min sani'i kathiri min ashabina da wani aiki ka tofar da da yawa cikin ɗan wanda cike macin mazhaban mu suke yi ashabul fatawa masu saurin bada fatawa ka sahibil khulasa kamar wanda ya rubuta tafi sami suna al khulasa wa gairihi da waninsa haitu zakaru annal muhtar adamul ishara ta yadda suka ambato a cikin tafansu na hanafiya cewa ai abin da ake so in ka zauna tahiya kakka yadda ka daga dan yatsan ka kai ishara da shi bal zakara ba'dhum annaha makaruha wasu daga cikin su ma sun ce ai makaru ne ka ishara dan yatsan naka an fahimta malin ce fal hadar al hadara fal hadara al hadara min al itimad ala qawlihim sai ce a hirɗin mutane suka dogara da wannan magana da wannan malaman mazama suka bayar fi hadil mas'ala akan wani matsala ma khawnihi mukhalifan lima thabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam tare kasancewarsa ya saba wannan fato ta saba annabi kuma ta saba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal wa an a'immatina aidan kuma ta saba manyan malaman mazhaban namu gaba daya bal law sabata an a'immatina tasrihu bin nafi kai koda ya zama ƙarara manyan malaman su abu hanifa su abu yusuf su abu muhammad ibn hassan ya tabbata sun ce ba za a yi ba wasa bata anin nazbi sallallahu alaihi wasallam kuma zama ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashabi da sabansa lakana fi'lar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashabihi ko lakana fi'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam asabi da sai zama aikin annabi da sabansa a haqqu wa alzamu bil qabul shi fi lazimta ya fi cancanta da musulmi su ansa ko da ya zama haka ne kaga wannan malami Allah saka masa alkhairi wato malami ne mai adalci dan mazhabar hanafiya ne ya yadda ya bi dalili madadin ya makale mazhaba yace in dai isharar ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da abu hanifa bai yadda ba ko da muhammad ibn hasan bai yadda ba ko da abu zubair ko da duka malaman mazhaba ba su yadda ba yace to abun fa dai kamata ya lazimci musulmi shine su kama na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam siwa idan wayannan malaman kuma wannan shine wajibin dukkan musulmai sai baran ce fa kaifa wa qala bi aimatuna to taya kuma gashi malamu ma sun faɗi wannan magana din in ta haka la musahibu talib wanda ke wannan wanda wannan malami ya wani shine karshen maganar sa big tsar amma takeice wa huwa taqiqun nafis mali ce wannan taqiqi ne yake da daraja malam nasuddin albani cikin sabar salati nabi ya kawo dukkan wannan tattauna da maganin su waɗannan malaman hanafiya din da wani ma yana cewa wai in aka ga mutum na abin na rashin damuwa da sallah ne ya ce wargi ne a cikin sallah aga kana haka wasu ma suna ganin wannan motsin da kake sallah ma kana kasa ranka to yana bata maka ma sallah shi malamai suka ce to har da shaukaniya ga da suka dira a kansu cewa wannan magana fa tana da haɗari sosai abu ya tabbatar ga manzon Allah da hadisi mutawatiri wani ya karfin hali ce wai wasa ne ce to da a ce wanda ke wannan maganar masani ne to da sa ce da shi inna lillahi wa inna amma sai ce muna ba shi uzurin ɗayan biyu ko dai hadisan ba su zo mai gaba ɗaya bai fance su ba ba su zo mai bagdan haka yake wannan maganar ko kuma dai wani abu ya ja shi amma ba da haka bai ce magana ce ta kafirci a bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wani ya zo mene ya ce wai shi yana ganin kaza da kaza ba za a yi wannan abun ba ya ce wannan mummunan haɗari ne sosai jama'a na fata kun fahimta in ka kalli wannan abin the same abin da ke faruwa da mummuwa a Najeriya kuma irin wannan abin shine malaman mu na salafiya malamin ulama salaf tun daga zamanin manzon Allah mun sha karatu anan har zuwa yau duk wani malami salafi zaka ga yana fada da takalidanci saboda takalidanci yana kashe sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yana daga kima da rage wasu mutane wanda ba manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimta misali suna nan da yawa yaushe za a ce ga abu da isnadi tiryan tiryan manzan Allah ya yi sabansa sun yi kuma ga larabcin karara ga wasu malamai sun irinka sun fassara a ce an yi gaiwa ya ce wannan abin kuskure ne ba za a ba hamma ne bata mutum sallah da shi wannan ba karamin karambani ba ne ni dai ina rasa irin jur'a da ke sa mutum irin wannan magana gaskiya ina fatan fahimci wannan abu mu ɗauki matsalar izala jos da izala kaduna da ke faruwa a Najeriya wanda ake cewa ƴan kabalu da ƴan sadar ƴan kabalu ƴan sadar an yi kala biyu ne an yi a zamanin ɗariƙa lokacin can lokacin da suke ya suke zuwa can lokacin da ake abin nan an yi ƴan kabalu da ƴan sadar wanda aka yi ta faɗa har da kashe-kashe mu ba mu ga lokacin ba amma malaman mu sun ba mu wannan labarin cewa an yi fara tsakanin ƴan kabalu da ƴan sadar ƴan kabalu su ne ƴan wane ƴan aƙidar ɗariƙa ƙadiriya ina fatan fahimta ‘yan sadalu su kuma su ne wane su ne ‘yan aƙir ‘yan tijjaniya sai da aka wannan karon batta ɗin to bayan sunna ta zo allah ɗin su malam sama'il idris ina fatan fahimta da ire-iren suka sai suka yaɗa sunna cewa a'a za a bi kitabuwar sunna ne sai aka kashe wannan wutar faɗan ƙabalu sadalu aka zo ana goyon bayan dalili bayan fitina ta faru shaidan ya shigo sakamakon su azzaluman shugabanni a Najeriya da zaluman 'yan siyasa suka haɗa kan matasan ka tare su addini aiki bayan an yi wannan kuma sai aka raba kansu to tun da aka samu fraction sai zama aka ga samun matsaloli da kana sai zama wasu na ƙwarin su saba fatawa ku duba dan Allah shin sanda aka haɗa aka ce a sa igiyar ɗan agaji a hannun dama ai ba da jahilci aka yi wannan tunanin ba ku ka ɗaukaka wani abin amma saboda an saba kawai sai wanda suka ce a mai da tasu hagu ko wancan dalilan sun faɗi ne ba su da koko ya aka yi ina fatan kuma ci wani abu in dalilan ne tabbatattu ne shi kenan in kuka a zuwa karanta da abin nan ɗin sai aka saba sai aka zuwa ka ce wanda ya riƙe hannu a sallama ni na ji wani masallaci na riƙe na ga ana harara ta a jos harara aka ce ai malam dan ana ganin abin da ne ma da ka ci duka wai mutum ya riƙe hannu a sallah kuma a ce ci duka ai faɗa da shi saboda mene wai a mazhaba an ce bayan ga tabbatattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama a cikin hadisan Bukhari Muslim da sauran tafan sunna suruto cewa sabai har ma an wadda adabi na cewa mu annawa gaba ɗaya an ce in za mu sallah mu dauki hannun mu dora a kirji ne kenan sa hannu a kirji menene aiki na annabawa gaba ɗaya amma duk wannan dalilan suke tabbatattu 'yan ƙungiyar izalar jose suka rufe ido akan wannan abu ina fata mene ta ƙalidanci da mazhaba sannan kuma da ƙungiyanci wanda wannan abin ya ja matsala ya raba kan musulmi madadin a'a kaza ya tabbata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a tabbatar da shi a matsayin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma muna da sabani to sai mu je mu ta sabanin siyasa a can wajen in ba za a hakura abu annabi ba ina fatan fahimta in ba za a cire san zuciya ba sai a je a ta sabani amma ita sunna in ta tabbata ka sani ya kada wajibi ne ka taimake ta wajibi ne ka bayaninta wajibi ne ka taimaki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimci wannan abu haka yan nan kungiyar mu ta yan Kaduna su ma the same irin abin da ke faruwa kenan da malam albani ya fasa magana ya fito da karatu wani kafin ma ya bincika sai shi ƙarya ne wannan babu shi ko kuma kaza sai mutum sai fara faɗa ma tukuna kafin ya je ya bincike sai bayan shekara goma sha biyar ko ashirin sannan zo kuma ana rarrage fa ana so a tabbatar ana kwane-kwane ko kuma a ƙara cewa to don da aka yi daidai ne bayan da ka ce a babu ma gaba ɗaya ina fatan fahimta a musulunci a tafiyan mazhabin da muke na salaf a salafiyanci ba maganar a ce wani abu da ke saɓayin da kai ya sa ka rejectin wata gaskiya ko da shi ɗan ya gaya maka shi ne abin da Allah ke cewa sabon manzan Allah sassalama wala jirman na kuma shana'anu ƙaumin an saddukun ma'anin masjidin harami an ta'atadu wa ta'awanu alal birri wa taqwa la ta'awanu alal ithmi wal udwan wa taqullaha Allah yana cewa manzan Allah ga sabon cewa kada umratul hudaybiya da kuka zo shawa kafirai sun hana ku shiga ga ku ga maka kuna jin kanshinta aka ce ba za ku shiga ba ga hadaya wal hadaya ma'akufan an yablu ga mahilla kun zo da hadaya tun daga Madina an aje ana so aje a yanka kuna labbaika Allahumma labbaika suka yi muku cikas din wani ya dade shekarar bai gama tashi ba wani ya dade bai ga gidansu ba suka yi muku cikas amma Allah ce wannan abun kada ya sa ku zalunce su kada ya sa in suna gaskiya ku ki fadinta kada ya sa ku ketare iyaka akan su ina fatan fahimta ko me ke tsakaninka da mutum idan ya faɗi gaskiya abin da ke kanka wajibi ka tabbatar da wani abin amma kana kin tabbatar da wani abin to ka tabbatar da ka shiga bata fa ka zama sahibu hawa ka zama dan son zuciya jama'a ku je ku dauki hudubar da malam sha'ib imamu da'awa akan son zuciya makon da ya kamata duk da an dunkule kuma yanayin ya kamata ya hukunta haka din amma ku je ku ji haɗarin da ke cin son zuciya san zuciya ke sa mutum ka reject din gaskiya ka ƙi gaskiya ka ƙi goyon bayanta saboda manufofinka na siyasa ko wani manufofi na ƙungiya ko manufofi na mazhaba abinda ake son musulmi shine mene duk inda dalili ya kewaya to a same ka ka kewaya a wajen al-imam ibn taymiya Allah ya jira ma yake cewa mene yace ba yadda za a yi wani na kira zuwa ga islam yana kira zuwa ga sunna wani ma na kira zuwa ga sunna a samu suna fada da juna akan haka yace ba zai yi ba ya buga misali ce ashe ba ka ga annabi da haruna da annabi musa ba a lokaci ɗaya suka yi ba me yasa ba su fada da juna ba annabi ya haya da annabi zakariya har akwai lokacin da aka umarci zakariya je ya wa'azi ya tsaya yana nawa annabi annabi ya haya kwan cikin su da aka umarce su je wa'azi sai ya tsaya yana nawa sai ce kai fa Allah ce ka je ka wa'azi ka faɗi kaza in baka yi bani zan bazan dan kan bala'i ya zo shafe mu gaba daya kenan taimakon juna suka yi suna tare kuma ina fatan fahimta dukkan wani annabi sai Allah ce musaddiqan lima bayna ba wani annabi da zai karanta abin da wani ke amma yau shawwana saboda ba kunje kuɗe ba ko dan ba mazabin kuɗe ko dan ba kaza ba zai faɗi gaskiya ko zai aka gaskiya ka ce sai ka taɓe sai ka kawo abin cikas sai ka kawo abin matsala sai kun yi mitin sai kun yi kaza sai an yi wannan wallahi wannan ba wai magana salafiyanci ba kwata-kwata ba musulunci ba ne kai ba musulunci ba ba adalci rayuwa ba ne ma gaba da na fatan fanci wani abu da haka muna kira ga 'yan waɗanda suke danganta kan zuwa mazhabin koko manhaji na salafiya wallahi su zama masu adalci a cikin dukkan maganganunsu da kuma dukkan ayyukansu kamar da muke kira 'yan uwan ahalus sunna waɗanda suka kafa ƙungiyoyi su masu tsoron Allah idan sunna ta tabbatar ga manzon Allah sallallahu sunanta sunna ba karatun wani ba ba wani ka taimaka ba a ka taimaki sunnan manzon Allah ne ina fatan fahimta idan ƙarya ta tabbata ko kuskure ko da limamin Ka'aba ne sunanta ƙarya kuma sunan shi kuskure limancin wani ko shahara shi a cikin addini bai mai da abin da yake daidai abin da yake ba daidai bai mai da shi daidai ba zai taɓa yiwa ba ina fata mun fahimci wannan abin lokaci ya ƙure insha Allah za mu ja burki a nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cikin aljannar firdausi la'ala Allah ke mana kyakkyawar gama ka sa mu cika da imani ka ji kan iyamu da malamanmu da malaman malaman wannan makaranta ta mu Allah ka tsare ka sa albarka Allah ka sa mana hannu Allah ka tsare makarantar ka ɗaukaka ta kai mana maganin makiya da mahasada da masharanta game da wannan makaranta da da'awar da kuma dole suke cikin da'awa din Allah ka buɗa mana Allah ka samu gama lafiya ɗalibanmu Allah ka yi masa albarka da mu kama gaba da kiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah